Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu. Wannan malama daga kasar Saudiya tana tambaya a tace an ce in mutum ya yi washin wazifa su uku sai ya ji ya sake karban wata ɗarika yaya magana take. Eh to wannan magana ba haka take ba. Eh tabbata shine wanda ya yi washin wazifa musamman ana magana da maza wanda su haƙƙin su ne jami'i na wazifa yake yake tilas yake sharadi. to in mutum bai je ba yana gari yana a waje inda ke akwai yan uwa wanda za su haɗu su haɗu su yi wazifa babu wani uzuri babu komi kawai haka nan ya zaman shi bai je ba so ɗaya so biyu so uku to aka ce wannan ya kyautatu a mai tajdidi ba wai ya hita daga ɗariƙa ba ba wai sai ya karɓi wata ɗariƙa ba sai ya sake ba shi ɗariƙa ba a'a a mai tashdidi a sabunta mai izini wanda ya kwashi so uku yawa so uku ba tare da uzuri ba kuma kiyaye ba tare da uzuri ba to wannan shine ke bukatan tashdidi sabuntawa yawa ba wanki ta yi shi ma ba ta yi daga dariga ba amma yana bukatan tashdidi kuma wannan abu ne wanda ke duk kowa ma duk wanda ke yi ma kana yin kullum ma in ka samu wanda zai ta yi didin ya kara ma jaddada dama shi abu ne mai kyau saboda an su duwa su kurakuran da ake yi nan da can da haka amma wannan ba ba gaskiya bane ce wanda ya fashi su uku ya fitar da didika ba haka bane to Allah samu da shi sannan tambayar malama ta biyu tace suna wajen da yake suna cikin karanta lazimi sai a kiraye su kuma inda dole mutum ya amsa to yaya magana lazima take kuma wani lokaci ba sa samun dama yin shi na yamman nan har sai dare kuma to shi ma suna neman kamar wani lokaci ne zuwa lokaci yadda aka yi shi babu matsala to a daga ciki nan to magana ta farko malama shi lazimi in ana yi wazifa ko zikin juma ba a magana ba a magana ciki shi ko lura yawa mafi yawan shi lamarin lazimi da wazifa da cikin juma'a nan suna kama ne da sallah kana cikin da sallah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-musalli yunaji rabbahu shi mai sallah yana ganawa ne da ubangijinsa haka nan kai ma lokacin da kake lazimi kake zikirin nan ka dauki alkawari za kai wannan aikin ambatan Allah kake kamar yadda sallan ma ambatan Allah ce to kai ma'ambatan Allah ne kake nan wurin ba a magana ba a magana in mutum yi magana to lazumin shi ya ɓaci sai ya sake kuma akwai illa iyaka shi a lazimi na cewa mafi yawanci ne sha'anin shi kamar yana kama da sallah amma akwai wani wasu bambanci shi lazimi an samu mutum uku ne kawai za ka ima magana lazumin ka bai lalace ba wanda shari'a ta ji a mutum uku ne kawai ma'aifa ma'aifin ko ko ma'aifiyan ta yi magana za ka iya maida mata kuma ka ci gaba lazumin ka lazumin ka bai lalace ba hakan nan miji ga mace shi ma zai mata magana za ta amsa magana shi saboda haƙƙin da ke su haƙƙin wa'annan akan miji akan mutum mace musamman sannan na uku shine shehi shi ma shehi in yi magana to shi ma a matsayinsa na wakili na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ma ana amsa mai ana amsa masa saboda ko sallah ce ana tunar da mutane su san kisan wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ce bai amsa ba sai daga baya ya zo ya ce ai sallah yake ya ce a baka ji Allah ya ce wa ya lazina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli zada'akum bima yafikum ai Allah ya ce ku amsa wa Allah da manzansa in suka kiraye ku to to kaga shi tunda wannan shi wakili ne na'ibi ne aikin da yake aikin manzo ne sallallahu alaihi wasallam to shi ma ya samu wannan matsayi na a amsa masa su ku wannan kawai ake amsa masa kuma kamar da kuka ce yadda kuke gidan larabawa to haka ne kana gidan wanda ke mai gidanka amma ba dole bane ba nan kana abin da yake kuma ya fi ƙarfin ka kai kanka ya fi ƙarfin sa yanzu misali da sallah ce kuke malama mai gida ya kwana muku kira za ku za ku yanke ku amsa ko da nafila ce za ku amsa eh saboda to wannan aikin da kuke wannan farilla ne alkawali ka ɗauka in an ka ɗauki abu alkawali albashi to ya zama farilla a kanka lazimi shi sake ne lazimi yawa to abin da yake farilla a kanka ka tsaya ka yi shi yanda yake cikin nutsuwa duk wani ka aje ka manta da kowa da komai ka fuskanci Allah tabaraka ta'ala ka yi shi cikin nutsuwa dan Allah duk wanda ya zo ma ya tarda ka musamman wanda ke musulmi ne ko ba musulmi bane ba ya tarda ka ka kalli gabas ka yi zama na ladabi ka nutsu ya san kana cikin wani sha'ani mai girma dole ya saurara ma faranta na musulmi wanda ya san sallah ni ya tuma zai ce sallah ce kake da farko zai zaci sallah ce kake ko bai san bai san sallah bai sallah zai mai kana abin da kai daga mai san bai ce wannan abin kake ina ta kira ma daga baya ka manta da shi in ka ida sai ka mai bayani abin nan da nake ciki ni aiki ne zikirin Allah nake ina zikirin Allah ni ba na son ima kowa magana ina sai na ida abin da na sanya gaba na sai na zan yi shi kai ma naka sharaɗi ne kuma mu daina tsoron mutane ko abin da zai iya so ya je so cikin abin da kake dan Allah wallahi ba abin da zai same ka sai alheri wallahi ba abin da zai zai so sai alheri da a ce wannan zai dalili a kori malama daga inda take a kore ta to insha Allah dama akwai waɗanda su ire-iren kuma suke nema wanda suke lazamin ma wanda su su zikiri a gidansu gidansu ya samu albarka kuma da a ce a kadara ka je ba ka samu ma wanda ya ɗauke ka ba to insha Allah wannan abin sai dai ka ga alherin shi ko bajin bajima ko ko da wuri ko ko da jinkirtawa insha Allah a to kuma akwai mahuta ma har yau kamar cikin magana da malama ta tambaya ta ce to a wani lokaci ne ya kamata in mutum saboda yawan kira kenan mutum bai samu ma bayan lazim da wuri da da yamman nan har ya kai dare to wani lokaci ne ke zama matsala to shi lazimi na marece muhtarin shi wato zababban lokacin shi daga bayan sallar asar ne har ya zuwa sallar isha'i duka wannan zababban lokaci ne shi lokacin da aka yi so mutum ya samu na karanta lazimin shi na yamma to daga wannan bayan sallar isha'i kuma har ya zuwa dab da ballawa alfijir na wurin laruri ne shi ma'ana lokacin shi ne sai dai lokacin ba wanda ya ba ba ba ba ramuwa bane ba amma in san samu ne ba so ka bari ba har ya kai wannan lokacin amma akwai dalili kamar yanzu wannan duka akwai shugulgula to sai kai a wannan tsakanin tsakanin sallar isha'i har ya zuwa a bullawa alfajir kamun shi bullawa alfajir in alfajir ya bullo ne to lokacin nan ne ya zama ramuwa nan kuma sai dai ka rama shi yawwa to abin da ke cewa wanda ke akwai mahuta misali inda ka san in an zauna za a yi tama kiraye kiraye ko ko inda ka san san ba za ka samun damar yin lazumin nan na yamma ba gobe ina da ayyuka bayan lasar wanda za su kai ni kawai kwata kwata ba zan samu in yi lazumin nan ba da da yamma ba zan samu in yi shi ba tsakanin magariba da isha'i kai da isha'in ma har zuwa asuba abubuwan da ke gare ni ba zan samu damar yin lazimi ba kwata kwata na lasar wasu abubuwa sukan iya takin iya ɗaurawa in mutum ya san haka to ya samu dama ya yi takaddimin lazimin la'asar bayan ya yi takaddimin lazimin sahi takadimi shine lazimi ai na sahi da sahi ake karanta shi ba daga sallar asuba har ya zuwa shi bi lokacin shi bai fita kwata kwata sai zuwa magarba lazimin sahi daga lokacin sallar asuba har ya zuwa wallaha mafi dokaka ake cewa duhal ala wannan shine zababban lokacin shi daga duhal ala wallaha ma bai dokaka har kusan rana ta zo tsakiya to daga wannan lokacin ya shi lazimin sahi ya zama ya zama ya shiga daruri lokacin shi ke daruri har ya zuwa faduwar rana rana ta faɗi ne to ya zama ramuwa to in za ka yi ba ka yi takaddimin lazimin maraice ba sai ka kaddamar da na sahi shi wannan lazimin na sahi kana iya ka kaddamar da shi tun daga a sulisin dare na farko inda ya shuɗe ka kasa dare uku to kashi na farko in ya hutsu kana iya farawa a lokacin nan ko abin da ya tabbata ma cikin musamman buguya inda mutum bayan inda za a iya karanta bayan sallan isha'i in an karanta lokacin za a iya karanta hizibi guda biyar to daga lokacin nan lokacin takadimi ya shiga ba kawai bayan sallan isha'i za ka iya takadimi a sai sulisin dare koko bayan lokacin da ka kirdadi lokacin da za a yi karanta hizbi guda biyar kaga ina ganin ba da sauri ba ba da nawa sosai ba mutum awa dai ta isa aka karanta hizbi guda biyar to kamar awa guda bayan sallar isha'i mutum zai fara zai iya takadimi sai ka kaddamar da lazimin ka na sahi to shi na yamma mutane da yawa ba su san da ana kaddamar da shi to ya tabbata don mutum liban da tafai da fiƙo na ɗarika ana kaddamar da shi shi ma za ka iya yin shi da daddare sharaɗi sai wani lokacin da daddare ba da sahi ba a sai da daddare bayan ka kaddamar da na sahi sai ka kaddamar da wannan wuri in ka san ba zai yiwu ba ka yi shi goben da da lokacin shi amma kuma ka san za ka yi ko da bayan isha'in ne ka san za ka samu dama ka yi shi to ka bari ka yi shi ba dalili bane ba in baka samu bayan shi bayan la'asar a to bari in kaddama shi tun da dare a sai in baka samu dama ba duka daga bayan la'asar nan har ya zuwa asuba to lokacin nan ya halitta ka kai ta kadima shi to wannan abin da yake a takaice kenan Allah samu da to sannan tambayar malama ta uku ta ce inda suke kama in mutum ba ta fara lazimi ba a zikirin shi ba a fon har karfe biyar to kamun ta yi da sa'adadin sai a kirayi sallan magriba to kuma a shi ko ba rama shi ake ba to ya ne magana take yaya abin ya kamata ya ne yana akwai wani nakasu ko ko ya kamata dai da malama na neman shawara ko ko akwai wata mafita to da farko dai abin yana bani mamaki a ce mutum ya fara karfe biyar kamun yi da sa'adadin za a yi magarba musamman adadi malama take karanta ba shi zikirin juma'a duka duka a hailala ne mutum zai dubu dubu da dari daya dubu da dari biyu ba a wuce dubu da dari shida ba a wuce dubu da dari shida ga wanda ke shi kadai abinda zai yi bakin abin abin da ya tabbata dubu da mutum ya yi da yawa dubu da dari shida ne to nake ganin da wuya a ce karfe biyar a fara kamun a ida saboda nake zato a la'asar magarba tana kai shidda muna hadda ishirin da wani abu ko ba wani abu to duke nake tsammanin duka kamar lokacin lalle saudiya suna sun gabace mu da awa biyu ne amma lokutan su su ma a ce misali biyar kin nan ta yi an yi awa guda da yin la'asar to gan nake za a samu wannan lokacin sai isa mutum ya yi inda wani adadin malama take ya isa lokaci ya isa to sannan kamar in kuma a ce ma lokacin kamar ba su ida ba ne aka ware kiran sallah mutum zai ida ai ba da an kiran sallah ake sallah ba ita sallah kiran sallah nan a ba da shi ba alama ce ta lokacin sallah ya shigo za a yi aka yi kira sallah ana kaddara wa mutum zai tashi ya yi tsarki ya yi arwalla a zo a tare kama sannan a yi sallah to kamun wannan in kamar kaɗan ne ya yi saura malama ta idasa sai ta idasa kayanta sannan a tashi a yi sallah damar da arwalla sallah kawai za ta yi wannan kenan sannan a magana ta biyu shi wanda yake shi kadai wanda yake shi kadai yake karanta zikirin juma'a ya samu ya fara karanta zikirin juma'a tun bayan la'asar ba sharaɗi ne a gare shi ba sai ya yi yadda yana idawa rana tana faruwa a wanda yake karanta zikirin juma'a shi kadai saboda dalili da wani dalili wanda ya ke karanta su mata ma ga tunda ba jami'a suke ba to wannan in sun samu su karanta zikirin juma'a bayan tun bayan la'asar su yi su ida shi kenan su ida wannan adadin adadin su tashi su shiga sha'aninsu yawwa wannan shi ne mafita kuma lalle zance mafi rinjaye a cikin fiƙin ɗarika shi ne zikiri ba a rama shi cewa dai akwai wani ƙauli da ke cewa za a iya rama wannan adadin amma dai zance mafi inganci a ciki ba a rama saboda sirrin wannan lokacin lokacin wannan ne ake so a raya da zikiri inda aka sani lokaci ne mai tsada a cikin yinin juma shi ne lokaci na sa'a ta istijaba to a takaice kenan to kila mancin abu a cikin tambayoyin malama Allah samu dace